أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 25 da watan rabi'in al'awwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar da shida afuwa wanda ya dace da ishirin da takwas da watan tara miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na hamsin da hudu a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fata wa Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata a satin da ya gabata mun shiga kitabun li'an idan aka ce al-li'an shine al'amari na tsinatayya tsakanin ma'aurata guda biyu ta hanyar idan miji ya zargi matarsa yadda shari'a ta biyu domin ta wanke ta wannan shine ma'anar li'ani ina fatar mun fahimta idan mutum ya so ya kafa shaidu guda hudu sannan kuma ya rantse ta ƙarshe da ya rantse da ya cika da tsinuwa da kuma kushin Allah a kanta in mace ce in kuma namiji da tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala a kansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa muna asiri duniya da alkiyama za mu maimaita hadisi tun daga farkonsa sai mu dora a kan inda muka tsaya malaci alhadisu tasi wa ashira ba da salatu mi'atin حديثي ندري أكد شاترا أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عمر الله يكارى مصير ده أن فلان بن فلان قال يتشون متن وان الأوان ببدسونا با سيقوي يتشوان الأوان ياتي يا رسول الله يا مائك الله أنا زونني سيتم بي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة yace ya ma'aikin Allah me kake gani ko miye hukuncin ko ya ya kamata mutum yayi idan ɗaya daga cikin mu ya tare da matansa akan alfahasha tana aiwatar da alfahasha musamman mazina kaifa yasna'u ya ma'aikin Allah ya zashi mutum ya zo ya doɗe tarar da iyalinsa matarsa da wani ƙato a gadansa ko a wani wurin da ba gidansa ba suna aiwatar da alfasha suna zina ya ya kamata ya yi in ta kallama ta kallama bi amurin azimi in fa ya yi magana to zai yi magana ne akan abu mai girma zai taɓi mutuncin iyayenta zai taɓi mutuncin 'ya'yanta zai taɓi mutuncin danginta da duk wani da yake da alaƙa da ita saboda ta zo da wani al'amari mai girma wa in sakata sakata alamiti da zalika idan kuma ya ja bakinsa ya yi shiru to kuma ya yi shiru a kan al'amari mai girma wanda zuciya na da wuyar ta ɗauke sa mun bai ci karatun qala sai yake cewa fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan wasu ce sai ma'aikin Allah ya shiru falam yujibuhu manzon Allah bai bada bai amsa masa tambayar sa yayi tambaya amma annabin Allah bai bai karba masa ba sai manzon Allah ya shiru ya kale sa a kwana a tashi wata ran kuma sai wani abu ya faru falamma kana ba'da zalika bayan hakan ta huce ayi manzo Allah tambaya bai bada ansa ba atahu sai wannan mutunan da har yaushi da kansa sai ya zo wajen manzon Allah yace innal ladhi sa'altuka anhu farqu qadibtilitu bihi qadibtilitu bihi yace ya ma'aikin Allah abinda na abinda na nayi tambaya akan sa abinda na tambaye na tambaya a kansa ba shakka Allah ya jarrabe ni da shi na tarar da matata da wani kato suna aiwatar da alfasha to manzon Allah bai ce masa komai ba har zuwa lokacin da ubangiji ya turo wahayi fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayati fi suratul nur sai Allah ya sabtar da wa'annan ayoyi a cikin suratul nur wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa illa anfusihim wa'in suke zargin matansu da lalata da aikata alfahasha zina kenan kuma ba su da shaidu sai kawunan su to sai Allah ya ce ga yadda za su yi fa shahadatu ahduhum arba'u shahadatin billah kowanne da cikin zai shaida tsakaninsa da Allah akan cewa abin da yake faɗa a kai gaskiya ne sannan kuma a ƙarshe wal khamisatu la'natullahi alayhi in kana min al shi namijin ya roki Allah ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in har abin da ya faɗa ƙarya ne sharri ya mata ba da gaske bane ita ma za ta rance za ta shi guda hudu ta rance guda hudu na biyar walhajj da an gadar Allah alaiha in kana min as-sadiqin in abin da ya faɗa gaskiya ne ta boye to kuma hushin Allah ya tabbata akanta to da wannan ayin ta sabka fatalahunna alaihi sai manzon Allah sallallahu ya karanta wa'annan ayoyin ga wannan bawan Allah wa wa'adahu ya kuma yi masa wa'azi yayi masa nasiha ya ja masa hankali wa zakkarahu ya tunatar da shi girman sharri wa musulmi hadari da ke da kwai da munin ka dangana wa musulmi abinda ba haka nan ba wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah ya kuma ba sa labarin cewa azabar duniya mai sauki ce ita ce mafi sauki da rauni akan azabar gobe alkiyama ba wata abu ce idan akwatanta da azabata ta alkiyama abinda za a yi maka na abinda za a yi maka na na bulalle guda 80 na kai mata kazafi shine mafi sauki a wajen Allah bisa da aje alkiyama kuma Allah ya tura ka jahannama haka ita ma abinda za a yi mata na bulalle na rajamu a jefe ta shine mafi sauki gunta bisa da ta ta je ta hadu da Allah subhanahu wataala da laifin zina ko kun fahimci karatun jama'a faqalat فقالت لا فقال لا سي النبي سي yake cewa manzo Allah wallahi ba haka ba wallahi ba'athaka bil haqqi nabiyya yace ina rantsuwa da wanda ya aiko ka annabi ma kazabtu alaiha ni ba ƙarya nake mata ba tabbas abinda na faɗa na kama ta dumu dumu tana aiwatar da wannan abun thumma da'aha sai manzon Allah ya kira ta wa wa'azaha annabin Allah ya yi mata wa'azi ya nuna mata girman Allah ya nuna mata alkiyama irin abin da ke da kwai a alkiyaman nan wa zakkaraha ay wa akhbaraha anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah ya kuma gayi mata cewa azabar duniya mai sauki ce kamar abace idan aka kwatanta da azaba ta irin alkiyama fa qalat la tace a'a ba haka bane wallazi ba'athaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya innahu lakazib ƙarya yake min abinda ya faɗa ba gaskiya bane fa bada abin rajuli to da nabi musu wa'azi gashi ai masa wa'azi wani ji tsoron Allah in sharri ne kai mata ajiya maka gura laka 80 a wuce wurin ke kuma fa inda gaske ne aje a jefe ki shine mafi sauki mu miki sallah a wuce wurin tace ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake min shi kuma ce ina mai rantsuwa da wanda ya aikuka da gaskiya a matsayin annabi wallahi bai mata ƙarya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ke karantar da ni da kai cewa annabi bai san gaibi ba dan da annabi ya san gaibi to da ya ce wani ko wance keke da gaskiya jama'a ba ka bane amma da yake bai san gaibi ba to to sai aka bar maganar a haka sai a tai mataki na gaba tunda yayi musu wa'azi amma ka dauki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wannan kuskure ne duk abinda annabi ya sanya aksar da shi to ya fitar da ma gaibi duk abin da Allah zai sanar da ɗaya daga cikin manzanninsa an mutane ko mala'iku da suke kawo manzanni sako wannan abin ba a kiransa gaibi abin da ake cewa gaibi shi ne abin da shi Allah ya bar makarsa sani wannan abin mun fahimta to da hakan ta faru fa bada abin rajul sai manzan Allah ya kira namiji fa shahida arba shahadat sai ya kafa shaida guda hudu billahi tsakansa da Allah cewa abin da yake fada wallahi tallahi shi ya ga tana tana zina innahu la min as-sadiqin kuma cewa gaskiya yake yayi sheda tsakaninsa da Allah har guda hudu dai bayan daya jerar jura cewa abin da ya fada akan ta gaskiya ne wal khamisata atajir kuma sai yace anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin sai ce in har abin da na fada akan ta ba gaskiya bane in ƙarya nayi mata to tsinuwar Allah ta tabbata a kaina ya yi hakan sun masalla bil mara sannan ya biyo da mace ya kirayo macen fashahidat arba a shahadatin sai ta yi shaidu ta kafa shaida guda guda hudu ta kafa shaida guda guda hudu ta rantse ma'ana na shaidu da ke cewa rantsuwa za ta yi ta yi rantsuwa guda nawa guda hudu shi da mutu ya ce wallahi tallahi billahi al'azim abinda na faɗa a kanta gaskiya ne bai mata ƙarya ba har guda hudu da ya zo tabbata ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in abinda ya faɗa ƙarya ne a kanta ita ma ta ce wallahi tallahi billahi al'azim abinda ya faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne har so hudu ta biyar ta ce in abin da ya faɗa na aiwatar da gaske ne kushin Allah ya tabbata a kaina da suka yi haka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sun mafarraka bai na huma sai manzon Allah ya raba tsakaninsu daga yanzu ba shi ba ita ba ita ba shi babu aure tsakaninsu ko da su su kaɗai suka yi saura a duniya idan aka yi li'ani tsakanin namiji da mace to harancin na har abada ne sai an tashi kiyama ko kuma baita ba wai na dan irin mutum suke mace saki uku bane ko mata sai hari ta je ta dawo a'a idan har mutum ya kuskura aka je gaban alkali ya rantsuwa guda hudu ya cike ta da cewa wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na tarar ya ce ya ta da mata tana yin zina har so hudu ya ce ta biyar in ƙarya ne tsinuwar Allah ta tabbata akan sa ita ma tarance to shi da ita sun raba sun raba hanya har a tashi kiyama ba aure tsakanin su da juna mun bai wannan matsalar to sai manzon Allah ya raba tsakanin su sun makala sai annabin Allah ya ce Allahu Allah ya'lamu anna ahdakuma kadhibun yace wallahi Allah ya san ɗaya daga cikin kuma ƙaryaci ne haka manzon Allah bai san gari ba da annabi ya san gari sai annabi ya ce ke makaryaci ce ko ke makaryaci ne amma sai annabi ya ce Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake tabbas ɗaya na da gaskiya ɗaya da ƙarya sai ce wai fa halmin kuma talibun wai shin cikin ku akwai wanda zai tuba ya roki Allah gafara karibe da manzon Allah yake tausayin al'ummarsa Allah ya yi gaskiya da ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim akwai tausayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wai fa hal minkum fa hal minkum min ta'ib min ta'ibi shin cikin ku akwai wanda zai tuba salhasan har so uku manzon Allah yana yana faɗin wannan maganar har so uku alwace wai akwai wanda zai tuba su kai shuru akwai wanda zai tuba su kai shuru wa fi lafzin a wani lafazi la sabil laka alaiha daga yanzu kuma baka da baka da wata alaka tsakanin ba wata alaka tsakaninka da ita babu wani abu da ya hada ka da ita ayi manzon Allah ya ce masa daga yanzu ba wani abu da ya hada ka da ita faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah mali ya zancen kuɗina da na bada a matsayin sadaki a miliyoyin kuɗina ƙala la mala da kai ce baka da kuɗi baka da kuɗi malam sun tafi in kunta sadaqta alaiha fa huwa bimastahlalta min farjiha in har abin da ka faɗa akan ta da gaske ne ta aiwatar to ta canye kuɗin dalilin kwanciyar aure da kai da ita kwanciyar da kuka yi da ita ya halitta waccan ya saraki baki daya baka da kuɗi baka da kuɗi tunda ka kwanta da ita wa in kunta kazabta alaiha fa huwa ab'adu laka ab'adu laka minha in kuma abin da ka faɗa a kan ta ƙarya ne to wannan ƙaryar ta nisantar da kai da kuɗin ko baita da ka ba wani kuɗi za a bai damu su idan aka yi li'ani jama'a mun bace wannan karatun ko wannan shine karatun li'ani li'ani muka ce shine mutum ya zo ci gaban al'ali ko gaban liman in a ƙauye ne ya ce ya kama matarsa tana aiwatar da alfasha a kira ta idan ta yi musu cewa ba haka ba ne to sai a zo a sai ta yi musu idan ta yarda ba za a yi li'ani ba in ta yarda ba za a yi li'ani ba za a jefe ta ne kawai idan ta yi musu to sai a zo da a zo mataki yin li'ani shine ya rantsuwa guda hudu ta biyar ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya tsine masa ya bistar shi duk rahamarsa in dai ƙarya ya mata ita ma ta rantse da Allah cewa abin da ya faɗa ƙarya ne na biyar kuma ta roƙi hushin Allah a kanta in gaskiya ya faɗa to daga nan kuma sai alƙali ya raba su ba garebin damu ba abin da ya haɗa su da juna mun bace wannan karatun jama'a Allah ya roƙa muna asiri wannan hadisi yana karantar da mu yadda ake yadda ake yin li'ani ai yanzu kowa ya fahimci karatun li'ani ko mun fahimci karatun li'ani kuma ba a mai da mutum kuɗi abu na biyu sannan kuma idan mutum ya yi su li'ani shi tsakanin mata da miji to har abada babu aure tsakaninsu da juna ko da ta yi wani aure ta yi wani aure ta yi wani auren ba aure har abada an harantar da aurensu wa juna har abada sannan kuma ana yi mutum wa'azi idan ya zo idan rikici na ma'aurata ne ya zo to wa'azi ake musu shi yasa wallahi ku yi haƙuri maza da matanku ni iya abin da nake faɗa wa kullum mazaje mu zan masu haƙuri mu dinga kawo da kai game da su ababe ba kowane al'amari ba ne ake tsaye ana tacar baki da mace a matsayin ka na namiji ya kamata ka tsaya ka kalli irin yadda Allah ya halice ka irin yadda Allah ya bambanta ka da ita ka iya haƙurin ɗan tasha bakin bakin kasuwa ma balanta na mace don Allah jama'a ka iya haƙurin mutumin da bai da tagare bai da hankali a waje balantana matar da take dafa maka abinci ta wanke maka kaya ta shifida maka wurin kwanciya ta gyara maka gida da Allah kowane ya tura matar su gida sai gani kai sati biyu ba ta cikin gida gaira gidan zai koma wallahi kamar gota zai koma kamar tasha akwai bukatar mu iya haƙuri da su eh mu iya haƙuri da su Allah ya taimake mu akai duk da wasu abubuwan akwai zabi akwai bukatar su ma a zura da su a musu karatu na suna na musamman da aka ana mutum wa'azi idan ya zo da kadiyar zargi shi yasa aure ba a son zargi a aure ba a son zargi idan mutum ya zo da zarginsa sai a zama da shi a masa nasiha a masa wa'azi a nuna masa girman al'amarin in ta kai kuma yana son li'anin kuma sai a hada su gaba ɗaya a yi wannan abun a ka'ida ta zargi idan mutum ya ka'ida ta zargi idan na ce wannan abun nawa ne gace ba nawa ba ne idan na ce wannan abin ba nawa ne kace ba nawa ba ne to kai za ka rance ba ni zan rance ba albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara rikici da muka yi nace wannan gidana ne kace a'a ba gidanka bane sai muka zo gaban alkali da inda kai wa zai rance ni ina tabbacin nawa ne kai ne kace ba nawa bane zaka kai za a ba rantsuwa ba ni ba zaka a ran ina jin hankalin kunnen alkalai wallahi kar ku ta shari'a da je ku je gaban Allah kuma Allah ya sa ku a gaba akwai bukatar ku tsaya ku dibi miye sunnar annabi akai ya ake ba da rantsuwa wa ake ba rantsuwa wa ke rantsuwa waye bai rantsuwa albayyinatu alal mudda'i kullu wanda yace abu nashi da shike da gaskiya amma wanda ake ba rantsuwa wanda yayi inkari misali mu da kai da muke rikisan ce babanka ya bani gidan nan sai ka ce a'a bai bani ba in aka zo wajen alkali ni na ce ya bani kai ka ce bai bani ba to kai za ka rance a kan bai bani ba in ka rance sai in miƙa maka shi kina wace wuri ba za a ce ba ni in rance da in rike wannan abun a'a ba a yi hankalin kai ake ba rantsuwa kada ka ce kai in karin abun to amma anan duka biyu za su yi za su yi rantsuwa to da li'ayi duka biyu za su rance da matar da mijin kowanne zai zai rance Allah ya rufa mana asiri hadisi na gaba alhadisu da 20 ba 300 hadisi na 220 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rajulan rama imra'atahu wani mutum ya zargi matarsa da yin zina wanta famin waladiha kuma ya kore ɗanta daga ciki sai ce ɗanta ba nashi bane matarsa ce sai yake zarginta ta yi zina kuma har ta yi cikin ta haihu sai ya kore dan yace dan ba nashi bane fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatala'ana sai annabin Allah ya kira su gaba daya ya zaunar da su sai ya umarce su da su yi li'ani kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya yi a ce ayi li'ani thumma qada bil walad lil mar'a sai hukunta cewa wannan dan na mata ne to a irin wannan bangaren in aka zo a irin wannan bigirin in aka zo idan mutum ya yi li'ani tsakaninsa da mace to ɗan da aka yi li'ani a kasa baya cin gado ɗan da aka yi li'ani a kansa shi baya cin gado amma zai ci gadon mahaifinsa ne kadai kuma ja to ya za a kira sa kuma za a kira shi ɗin zina matsala ce mai girma gun malamai matsala ce mai girma za a ne danganta shi da mahaifiyarsa kuma ba za a kira shi da ɗansa na ba ba za a kira shi da shege ba to ya za a kira shi ka ce kawai a bashi ɗan uwarsa kawai shi ke ko ba su karatun sai annabin Allah ya umarce ɗan ya zama tona ta sai aka bika mata ɗan ɗa wa farrata bainal mutala'ine ne sai annabin Allah ya raba tsakanin suka yi suka yi li'ani tsakanin su wa juna kaga wannan hadisi na yana tabbatar cewa ashe idan mutum yana zargin mata da yin zina to li'ani ake zuwa ayi idan kuma aka yi li'ani to dan yana komawa dan dan mace saboda namiji ya korewa kansa shi sannan kuma in aka tahi aka yi li'anin to an raba auren ne har abada babu komai sai an tashi al sai an tashi alkiyama alhadith alhadi wal 20 ba'da 300 hadith na 200 da 21 an abi hurairah radiyallahu anhu جاء رجل قال جاء رجل من بني فز من بني فز فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutumi daga cikin banu fazara ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace inna imra'ati waladat ghulaman aswad yace annabin Allah ne ho mata ta ta aihi dan da bai kawa da ni kuma bai kawa da ita baki na ta ta aiha shi balarabin kauye ne ranar mutanen kauye da rikici wani lokaci ya zo wajen manzala ce ya manzan Allah ya ce ni mata ta wata aihu kuma ta aihi dan da baki bai kawa da ni bai kawa da ita ni ba baki da ba matsa ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce shi halaka idu shin kana da kuma kana da raqumma kasar na kauye ne sai aka masa misali da za a kasa shi da abin da hiwayo akai aka ce kana da raqumma qala na'am yace eh ya ma'aikin Allah qala sai annabi Allah ce fa ma launuha gayanin launin wa'annan raquma wace kala gare su qala yace humurun yace jajaye jajayen raquma qala hal yakunu fiha min awraq yace cikin wa'annan raquma akwai wanda ke da fatsifatsi wanda ke da kasa-kasa wanda ba ja bane shi ya sauya launi qala yace inna fiha laruq larukan ya ce ai akwai masu wannan masu wannan kalar ta fatsi-fatsi ta taron sanya baki-baki da kuma wani wata launi can haka daban kala sai ce fa'anna a ta zalika cito ya aka yi kai kare jajayen ra'umma kuma ta aihuwancan kala mai fatsi-fatsi kun fahimci karatun raƙumman ka jajaye ne duka kuma yanzu ya aka su wa'annan jajaye suka aihi masu fatifatin a ƙarar sai ce a sa ayyar kuna na za a hu'ir ƙun ya ce ta yi raƙumman kamar sun bi salsalar jinin wasu daga cikin danginsu ne can haka ta yi ko wani cikin dangi ne can aka duba suke da wannan kalar kala ce wa asa an ya kuna na za'ahu irkun ya ce haka shi ma ɗan kyauta yi can cikin kakanninku da wayanku a kuma kake kun bai ci karatun ta yi cikin kakanninka da uwayenta ko naka ko nata a kone su sau lissufa su wannan bakin ne da wannan malamai suka ce ai a ɗabi'a ta in Allah zai halicci kamar hadisi ne ma na da sassar cewa idan Allah zai halicci ɗan annabi Adam lokacin da mani namiji ya yanayin maniyin mace to ana tambayar cikin cikin dangin da danginsa da danginta kamar wanne za a sa masa kawai shi sai Allah ce to adiba can cikin kakannin shi na 18 to a sa ɗan ya yi kawo kakansa na 18 kun baita wanda ya san kakanka na 18 in ya kalli danka sai ya ce wani jikan wani ne amma kai bai bai da kwa da kai saboda kai baka kawo kakan ba mun ba karatun ana yin wannan haka Allah yake yin al'amarin sa maniyin ne saboda jini abun yana biyar jini ne shi ai maniyin jini ne kun baita tun ai asalin maniyin da yake koma wannan wannan abun sinadin jini ne in mutum ya ci abinci ya abin da shawa ta kirkiwa ta zama to jini sai ya koma wannan ruwan sai kuma ya rikide ya koma jini to asalin abun jini jini jini ne to sai Allah ya rikidar da shi a ce cikin kakannin ka can ko tan dangin ku wanda baka taba sani ba wanda ya san kawa in ya kalla sai ce wane yana kawa da su dangin su wane kuma abun haka yake mun bace karatun ko masha Allah zaka wannan hadisi na karantar da mu cewa ana son a kaude a kaude yawan zargi tsakanin mata da miji sannan kuma a dinga danganta uba da da uwayensa sannan kuma ana kokarin kare mutuncin dangantaka da nasaba ta mutane kuma ana buga mutum misali da abin da ya wayo ne abin da ka yi wayo da shi shi ake buga maka misali da shi ko kun bayyana shi wannan ba kauyen ya fi alaƙa da mi raƙun masu alaƙa musa misali da raƙun man da yake da alaƙa da su to sai hadisi na gaba alhadis tsani wal 20 ba'd 300 hadisi na 20 na 322 ana aisha ta radiyallahu anha daga matar ma'aiki aisha Allah ya kara mata yarda قالت take cewa ikhtasama sa'd bin abi waqqas wa abdu bin zam'a fi gulamin yace wata rana da sa'd dan abi waqqas ai wata sa'd dan abi waqqas ko da kuma abdu dan zam'a sun yi rikici jayayya akan wani yaro wani yaro ne suka yi suka yi rikici akan sa faƙala sa'adun sai sa'ad ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a haza ibn akhi utubata bin abi waqas ya ce wannan ɗanɗan ɗan uwana ne ɗa ne ga ɗan uwana utuba ɗan abi waqas ɗan uwana shi yake da wannan ɗan ahida ilayya annahu ibnuhu ya ce ya min wasiya a hidda nan ba alkul ba a ausa ilayya ya min wasiya cewa wannan ɗan nashi ne don haka ko bayan ransa na jasa cikin famili na minusa cikin danginsa ɗanɗansa ne sai ce manzo Allah unzur ila shabihi yace adabin Allah ka dai san ɗan uwana to kalli yaron kuma ka dibi ɗan uwan nawa suna da kawa da shi وقال عبد بن زمعة سيد عبد بن زمعة yake cewa hada akhi ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah wannan dan uwana ne kanena ne wace yace dan dan uwansa ne wannan kuma yace kanansa ne yace ulida ala firashi abi yace mahaifiyarsa sadaka ce wa babana daka an aihe shi a gadan mahaifina tana karkashin babana ta haihe sa ko kun bai ta sadaka ce min wallati daga sadakarsa ku yangarsa bai wasa fa nazara rasulullah sallallahu ila shabi shabahihi sai annabin Allah ya kalli kawar shi wancan ya ce dan uwansa ya masa wasiya cewa dan dan dansa ne wannan kuma ya ce kanin sa ne dan baban sa ne saboda matar da ta haihe sa tana karkashin mahaifinsa sai annabin Allah ya kalla sai ga yayi kawa da wancan utuba ka wasa dai da utuba kuna fahimta fara'a shabahan bayyinan bi utubata sai ga kawar ta fito fili ka wasa sak kamar ka sanya takarda ta fita maka da abin da ke cikinta ka yi fotokofikinta kamar an yi fotokofikin otuba faƙala sai annabin Allah ya ce huwa laka ya abdu bin zama'a ya ce abdu ɗan zama'a wannan ɗan ƙananka ne rike shi ƙananka ne ba ƙananka ne sai ya ce alwaldu lil firashi in har mace ko kuyanga tana ƙarƙashin musulmi ta haihu ko da zina ta je ta yi ta tsayo cikin to ɗan na wanda take ƙarƙashinsa ne kun fahimta alwaladu lilfirashi shi yasa muka ce wancan sata muka yi magana cewa idan kana zaune da matarka sai ta yi tashi ko kai mata saki ɗaya sai ka ce ka maido ta sai babanta ya ce ba za ta koma ba kai kuma ba ka sake ta ba sai aka yi shekara biyu ko shekara ɗaya sai uban ya mata aure bayan shekara ɗaya kuma sai ta haihu in aka zo shari'a wajen alkali ɗan da ta haifa ɗanka ne saboda alwaladu lilfirashi kun bai sa ai musulunci akwai tsari gare sa wallahi alwaladu lilfirɗa to na gado ne gadon da ake kwanciya a kai wanda ke da haƙƙin kwanci da mace to shi ke da ɗanɗa kada aka baka damar ka kwanta da ita to ɗanka ne sai aka ce kuma wani ahirin hajar shi kuma zinaci abin da ya dace da shi a bishe dutse shi rajin mu za a yi mazinaci abin da ya cancanta da shi to dutse za a kawai a bishe da shi duk da kawai ta fito fili cewa wannan yana kawa da utuba ko bai da yana kawa da da utuba amma annabin Allah sai ya ce wa abdu ya rike sa a matsayin kane daga mahaifinsa dalili saboda ita wannan matar sadaka cewa wa wa baban sadaka kanin sa ne amma dan asali aka ba jinin waye na wancin ne musulunci kenan shi ya karantar da rubin asiri yasa in ka kokarin ka rufa ka tona ma dan uwanka asiri na nace da Allah sai Allah ya tona naka Allah yana kokarin ya rufa wa al'umma asiri kawai wahtadabi minhu ya sauda sai manzo Allah ya ce wa sauda ki boye ki katange daga daga wa daga gare sa shiwa wace wace ce sauda sauda matar manzon Allah ce ba yar uwar wa yar uwar abdu ce dan azzama'a sai manzala sarar ya ce ta keɓance da shi falam ya rasu ta kat daga nan bai taɓa ganin sauda ba har abada hadisin akwai durus masu ɗimbin yawa a cikinsa daga cikin abin da za mu faɗa a gurguje cewa ɗa na gado ne ma'ana gadon aure ɗa na wanda yake da wanda yake da mata ne to a nan ne malamai suka tattauna a kai yaushe ne ɗa yake zamantowa na mace na na uba shi ne lokacin da aka taɓa samun kwanciyar aure tsakaninka da ita da mutum zai aure mace za a ƙaddar Allah Allah ya tsare ya ƙara kiyayewa sai mutum ya aure mace irin masu tafiya libi sai mutum a aido takin mace yana libi daga can sai ya turo kuɗi sai a kai kuɗi sadaki a gidansu ko kuma yana nan ya ganta su yi magana a tsaida sai ya ba da kuɗi sai tafiyarsa ba abin da ya taɓa shiga tsakanin shi da ita bayan ya tafi kuma sai ta haifu ɗan nawayi na ana cewa alwalin lilfirashi? eh na za a ce alwalin lilfirashi? mara suka ce to in ana so a tabbatar ɗanɗanen dole sai ya kasance tsakanin shi mijin da da matar an taɓa samun an taɓa samun kwanciya kamar da al'ashekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi ta'ala ya faɗa Allah ya rufa muna asiri الحديث الثالث والعشرون بعد ثلاثمائة حديث ندري أكل عشرين دأك أن عائشة رضي الله عنها دق عائشة الله يقارى متى يردا قالت تتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه تتي وترانا ما أيكن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنياشه وجينا yana mai jin dali cikin farin ciki da murna huskarsa tana tana walƙiya tana ƙyalli shi ne taburiku a sarir waje ne fuskarsa tana ƙyalli goshinsa yana haske faƙala sai ya ce da ni alam tarai anna mujazziran mujazziran mujazzizan nazara anifan ila zaid bin harisa wa usama bin zaid fa qala inna inna ba'da hadhihi al aqdami liman ba'd wani mutum da ya cewa mujazzizan sunan mutum ne cikin mutane ne masu masu suka san ilimin suna da Allah ya ilmantar da su ilimin kamantaceniya ka san akwai wanda in ya kalla in ya kalle ka to zai gano danginku shage cewa ilmul ansab ilmul nasab ya da wannan ilimin nasarin dangantaka da ya kalla da da Usama dan Zaid Usama dan Zaid da Zaid dan Harith Zaid dan Harith da Usama dan Zaid mutanen mutane suna dan maganganu akan cewa ai zaidu usama ba dan zaidu bane ana maganganu haka kamar ba su yi ba su yi kawa da juna ba da zaidu dan haris da usama ba sa da kawa da zaidu da usama ba ba a kawa to wannan abin yana bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rai to sai muzazzizan ya gan ya gansu kan suna rufe amma idacina nan suna suna gude sai ya kalli kafafuwansu sai ya ce wannan kafafun guda biyu ƴan uwan juna ne wannan abin sai sanya manzon Allah ya shiga cikin gida na farin ciki yana jin daɗi kasantuwar duk tugumar da ake yi akan waɗannan sahabban nasa guda biyu abin ya tabbata ba gaskiya ba mun fahimta وفي لفظ أو اللفظ كان مجززا قائفا مجزز يا كسانتي مسنين ilimin dangantaka da kuma kamantacceniya da kuma athar wanda zai kalli irin aka ce athar misali mutum ya fito ya dibi ya dibi tafiyar shanu ko awa ko ko raguma ko shanu abin awaki sai ce wannan shanu na su kabila su wani ne wannan tafiyar bai ga sharun ba bai ga shanun ba in ya kalla tafiyar su kawai zai gani sai ce wannan shanun na kabila suwa ne kuma haka ne an kare kun fahimta wannan wani ilimi ne wanda Allah yake bai wasu daga cikin daga cikin bayinsa الحديث الحديث الرابع والعشرون بعد 300 حديث ندري أكل عشرين دهدو أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دقابا سعيد الخدري الله يقارى مسير ده yake cewa zukira al'azalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana an ambaci al'azal idan ka ce al'azal shine namiji yana saduwa da iyalinsa idan ya ji cewa zai kawo mani sai ya zare al'aurarsa sai da man toro ba shiga cikin farjin matar ba mun fahimta to yace aka ambata wa manzon Allah haka aka ce manzon Allah ai wasu daga cikin maza suna yin azal wa matansu faƙala sai annabin Allah ce wale ma ya fa'adu zalika a hadukun wai mi yasa ɗan ku yake yin haka mi yasa ɗan da bai ce kar a yi ba sai ce miye dalilin yin hakan yana mai inkari walam ya kul fala ya fa'al zalika a hadukun bai ce kaddayin ku ya sake yin haka ba to ku ji abu da mazala ce fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha ce duk in kun shekarar ɗari kuna yin azalu ba wata rayuwar da Allah ya ƙaddara halitta ta fati sai ta an halice ta ka shekara kana azalu in Allah ya ƙaddara sai ta yi cikin wallahi ba ka san lokacin cikin zai shiga ba ya yi daman ba mai sanin lokacin cikin ya shiga ko to haka Allah annabi ce in Allah ya ƙaddara halittar rayuwa jiya da kai azalun abin da ya sai ya abu to su sahabbai suna yin azalwa matansu da kuma kuyangunsu kusan ma malakata ai maluku an halitta muku kuyangu sadaka an halitta mutun yayi amfani da ita a matsayin a matsayin mace to sai suke yin irin haka saboda gujewa gujewa kadin mace ta yi ciki ba a san ta ta yi ciki to miye miye hukuncin mutun ya ya sa tazarar iyali tsakaninsa da matarsa tazarar haihuwa me hukuncin wannan a musulunci hukuncin tazarar haihuwa mutum ya kayyade ya ce kamar ƙayyade iyali kusa akwai ƙayyade iyali kuma akwai tazarar iyali ba ƙayyade iyali shi mutum ya ƙayyade wa kansa bakin iya kaza zai aihuwa ce shi bakin ɗa biyu ko da uku sun ishe shi saboda education kinsu da kuma lakwalikinsu akwai buƙatar ƙasa akwai wasu 'yan iske 'yan bariki fa ƙasar nan fa sakar karu wallahi wai mutum shi zai iyakanci a'a kon monsalar sai je san sankanti mil sai dai san sankanti Allah ya abu ana shiga cikin haƙƙin Allah jama'a ko shi sai ga kawai sai su tsara da matar shi kawai bakin iya biyu uku sun isa su saboda ba bukatar kwaramiya saboda nan daga ya guda ba yare kwanta buloke za ta yi abinan amirik ta yi karatu wacece wacece saboda shi kina sai a nan tsara bakin su tana yayi wa kusa a juya mahaifa wannan dukkanin malamai sun yi tufaƙi wannan haramun ne dukkan malamai ba wanda ya ikhtilafi dukkan gaba dai haramun ne ka ƙayyade iyali haramun ne ka ce kai bakin iyaka za ka haifa wannan haramun ne amma hukuncin sa tazara fa isa ba malamai sun yi maganganu kanta sun raba gida biyu wasu ka tafi akan halacci wasu ka tafi akan haranci wasu tafi akan cewa wasu ka halitta su ma sun ka sharuɗin da bishirut idan mutum zai kayyade iyali ne saboda gudun wai ciyarwa don kaɗiye wahala kamar rayuwa akwai wahala da neman kuɗi wace ce wannan ma ya aiwatar da haranci don Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ko inna qatlahum kana khit'an kabira Allah ya haranta da haka haramu ne dan gudun talauci kace ka kayyade iyali kace kai kaɗan sa isfisman license amma idan ya kasance kamar matar tana wahala idan aka tabbatar cewa matar ka za ta wahala sannan kuma ɗan da ke cikinta zai wahala kuma wanda ke rayan ma zai wahala to a suka ce babu laifi a sa tazarar iyali to tauyen ta wace hanya za a sa tazarar iyali ta wace hanya suka ce ko ta hanyar azalu ko kuma hanyar da musulunci ya yarda likitoci na suka tabbatar da cewa ba ta da illa wa matan da kuma yara to sai mu dawo waƙe yanzu a hali yake da ake rayuwa da matan musu suke amfani da hanyoyi guda hudu na wajen katange haihuwa akwai hanya ta ta finil finil wannan ɗan haɗiya da suke sha akwai hanya ta asawa mace kiyo akwai hanya ta allura kuma akwai wata hanya ta siya wata mace wata roba a cikin farjinta mu ɗauko da wanda mata suka fi amfani da shi kuma ya fi duka ya fi cutarwa wa mace shi ne finil wai jama'a kusan ya ke yin finil daga cikin sinadarin da ake haɗawa ake yin finil akwai maniyin namiji akwai maniyi je ku yi bincike eh akwai maniya ciki wannan dai maganin da mata saboda busasshen mani yana kashe ƙwayoyin halittar mani da yake raye to kuma dukkanin likitoci sun yi ittifaki sun yarda yanzu da za ka Allah zai tafi ka kara da firar wata likitar doktor haka ko wata major a ko ta sajfam ka tambaye ita ya take abu ya take sanya tazarar iyali sai kaga cikin wayannan abun ba ɗaya da cikin wanda take yi wallahi saboda illar finilkin illar sa wa iyamace ba karama bace yana da illar sa illar sa illar sa ba karama bace yana da illoli da dama kuma wallahi lokaci sun san da wannan sun sani amma kuma ake tabba matan ba suna sha yanzu ho kauye ho gashi dan kuma kadibi ta san ni abin da ke bar maki ko duk wani mai abu mai amfani a kasar nan ba a bara shi kyauta amma duk abin da yake bartaya ce da iskin ci kyauta ke ba da shi duk wani duk wani yanzu ka ga an dauki mutane ma da masasara ba sai ka ordonance ake maka sai an yi maka ordonance ka je ka siyo magani haka ne amma ba wadda ake wa ordonance kimfi ne in ga aiwu mace wadda suke filin to ta kai shekara biyu tana sha kuma shi ka'ida ta filin imar ta shekara ɗaya tana shan sa to tasirinsa zai shekara biyu yana aiki cikin jikinta da ka idan kika shekara biyu kina sha to sai kin yi shekara ku samu ciki ba ko kuma ci karatun ko shekara hudu to kuma duka wannan a wannan abin me yasa aka kawo wannan abin saboda an ga cewa koyi cin a tunaninsu kamar mun yi yawa nan da gaba ka ji sakarcin nan da gaba ba za mu iya ciyar da kawunanmu ba to don Allah ko wani dai iska da gici da mu an tawa aka tattaba wa ake gama shinkafa don Allah ba wa ɗin ba zuwa suke da suke da suke da meke da suna aka ɗauki shan visa a shi ko visa a shan su ne kawai ke da shi ba amma wanda talaka yake da visa a shan shi ba wanda ke da ita nan daga ba za ku da harko ba za ku iya riƙe kanku ba sannan ba za ku iya kula da karatun ɗiyanku ba ba za ku iya kula da lafiyar ɗiyanku ba sannan kuma hurin da ma za ku gina wahala za ta yi sai ka dibi nijar 'yan miliyon desan sosai mil kilomitar kare gare mu ba silfaskin nijar 'yan miliyon desan sosai mil kilomitar kare gare mu kuma a ce wai nan da gaba wai ba mu da hurin zama Allah ya rufa mana asiri da haka ɗaukar akwai matakai da malamai suka na musu suka faɗa a farmasi islamic akwai hanyar da masu take bi ta yi amfani da shi wanda cikin kamar wannan abin yana kashe ƙwayoyin halittar yana hana ta ɗauka ciki zan faɗi abu guda ɗaya suna da yawa ina beji mun san beji ko abin nan dogon yaro kun ga dogon yaro malamai mailmanta sun yi nazari sun yi bincike akan dogon yaro man dogon yaro na daga cikin abin da ke taimaka wa mace sa tazarar haihuwa kuma baya cutarwa ta hanyar sha da kuma amfani da shi a gabanta babban hanyar da iyayenmu da kakanni suka yi amfani da shi ne tsantsar tsagorin shayar da yaro idan masu ta rike ɗa tana shayar da shi yadda ya kamata kusa fa a ƙa'ida ta shayarwa akwai adadin da ake so masu ta ba yaro nuna a wuni wallahi har shi musulci ya bayani adadin da ya kamata a ce ɗanki ya sha nono a wuni har shi an tsara musulunci to da za ta kiyaye wannan adadin na shayarwar wannan adadin tsawon shekara biyu to idan mace tana shayar da ɗanta nono ɗan ɗaya tsotsar nono daga kan nononta wannan tsotsar da yake allah ya sanya wani sinadirin da shi wannan jan nonon da yake yi yana a takikin maniyin da ke cikin mahaifata ba za ta ɗauka ciki ba yanzu ku kalli kakanninmu da uwayenmu duka haka da aka aihe mu yaro shekara bibbi da ake sawa kuma suna shan magani ba wallahi ba wanda ba su kasha sirrin miye to mu yanzu duk matan mu yan boko ne ma'aikata ne ba gaba ne duk matan mu yan boko ne ma'aikata ne an tafi ko shi yasa duk kawai ɗauka cikin bai da wuya kuma wancan kuma cutarwa gare shi Allah ya rufa mana asiri amma dai a koma a karin a hatta wannan bagaro ta jima tana tana da cikin abin da ake hada wajen kariya wajen dokar ciki in ma na so wai ayi a sa ta zarace sai abin da ni da ne yaki da shi wannan maganin na likita jama'a yana da cutarwa cutarwa ta fita hankali daga cikin illarsa yana rauna da mahaifa kamar yawan shan fidil yana sa mahaifar mace ta gaji ai me sa kaga yanzu mafiya yawan matan mu ba sa iya haihuwa da kansu kaga mace haihuwar ta haihu lafiya ta bi lafiya sai haihuwa ta biyar ta shida kaga na fashe ta wallahi shan fidil ne walawa shan wannan abin ne ya samu ya mahaifar ta yi rauni ko kuma yace yana illata mahaifar mace kware da gaske Allah ya rufa mana asiri kuma bincike yana cewa shan wa'annan kwayoyi na rage wa mace ni'ima a jikinta ko yana sa mace saurin saki ka ganta gata nan kama an jika dissa wallahu ta'ala alam malam mu koma karatu ko hadisi na 325 عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا لنهانا عنه القرآن جابر بن عبد الله الله يقارا مسلاكي cewa mun kasance muna muna azalu alƙur'ani yana sabka ana wa manzan Allah wahayi ko da annabi bai san muna yi ba to shi Allah ya san muna yi da abun haramun ne to da Allah ya sabkar da aya ta hana mu yin azalu amma sai kuma muna yi kuma ƙura ya ci gaba da ya ci gaba da sauka ba a hana mu ko daya hadisi na gaba alhadisul asalis asalis wal ishra ba 300 hadisi na 326 ana abi zarr al-ghifari radiyallahu an daga abatar Allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulullah rasulullahi sallam tabbas ya ji ma'aikin Allah yana cewa ya kulna cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara ya ce duk mutumin da ba wani mutum da zai yi ya danganta kansa da wani uba wanda ba nashi ba kuma alhali ya san mahaifinsa na asali na gaske ka danganta kanka da wani mahaifi wanda ba naka ba alhali ka san wanda an mahaifinka ba ce ka aiwata da kafirci kafirci ne mutum ya danganta kansa da uban da ba nasa ba shi yasa a nan ma malamai sun ci gyaran 'yan boko wajen a cikin takardu ga Allah rubuta madanwa ne wannan baya cikin tsarin musulunci arnanci ne wallahi ba wata madanwa ne a kira ta da sunan obanta kawai eh shikenan ko kun bayyana ka yanzu dukkan ga madanwa ne kaza sai an kai sunan min sannan a kira ta ba ma sa sunan uba wannan ba musulunci bane a kira ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah eh in za a kira mutum a kira shi da sunan ubansa kawai shikenan amma balai ya ce matar wani amma ya zama to an mera ke madam wani wannan ba musulunci ba ne arnanci ne da yahudanci ba ɗabi'a ce ta musulmi ba bal ma a shari'a wannan haramun ne kawai a kira kowace mace da da sunanta sunanki da sunan babanki shine ka'ida ta musulunci to duk mutumin da ya danganta kansa ya iddi'a'in ya kira wani uba wanda ba nashi ba ya danganta kansa da wannan uban alhali ya san wanda a ubansa saboda ko wani wani abin ubansa ne bai so a danganta shi da ubansa annabin Allah ce fati ya aiwata da kafirci ma'ana dai ya kafirta kun bai da jama'a dai kenan sai ce falaysa minna aiwa waman domin da'a ma laysa lahu falaysa minna kuma duk wanda yayi da'awar abinda ba nashi ba abinda bai da duk wanda yayi da'awar abinda ba nashi ba kace misalin gona ko gida ko wani abu kace naka na alhali ba naka bane ka san ba naka bane to annabin Allah yace falaysa minna baya tare da mu cikin wa cikin masu imani baya cikin masu imani sai ce wal yatabawwa maq'adahu minan nar tun kafin aje kiyama ya nemi masauki sa cikin wutar jahannama tun gabanin aje gaban Allah to ya shirya wa zama cikin jahannama Allah ya kare mu sai ce wa man da'a rajulan bil kufri duk wanda ya kira mutun da kalmar kafirci sai kai kafiri aw qala ko ce ya adu wallah ko kai makiyin Allah walaisa kadalik kuma alhali abin da ya faɗa ba haka bane illa hara alaihi face wannan kalmar ta dawo kansa kamar mutum ya rike ɗan ɗanƙaninsa ko ɗanwansa sai ya sai masa abu shi ne ya yi ko wannan kuskure ne a sa sunan babashi shi ne mafi a'ala shi ba shi ba ake zance shi nan ya aikata kuskure amma bai kafirta ba abinda ake magana a kai shi ɗan ya ƙi uban shi ya so uban wani shi ne ake magana mun baita amma dai ina da ɗan ƙane na sai na na sai masa wani sai in sa sunansa in sa sunana akan takardun cewa dine babansa wannan wani abu ne kuma na daban musulunci bai da wannan ba shi ba a kira shi da sunan babansa kai ƙanan babansa ne kowan babansa amma shi in ya ƙi ubansa ya ce wani ne ubansa to nan ne yake aiwata da kafirci kusa akwai wanda Allah ya jarabi iyayensu da da rishin lafiya ko ta hauka ko ta wani abu haka sai ga mutum yana ƙin ubansa ya ce aba shi wani uban shi ni walla na ga nan ga na ga wanda ya haka nan gare sakarci ne ya ubanka ubanka ne kawai shikenan kawai uban wani bai zama tuwa ubanka ba kawai ubanka ubanka ne Allah ya rufa mana asiri to kuma duk wanda ya ce ma wani kai makiyin Allah ko kafiri in ka ce mawa ne kafiri sai zaman to bai kafirta ba to kai kakatunta shi yasa yawai ta kafirta mutane mu kiyaye shi ce mawa ai kafiri ai ba duk abu bane ake yi a koma kafiri malam ai ba duk abu bane ake yi a zan kafiri kaje karanta na waqidul islam na muhammad bin abdul wahhab shekul mujaddad alaihi rahmatullahi ta'ala sai in ya kirga cikin wa'annan ababen guda goma ne yake kafirta akwai abu guda goma in mutum ya aiwatar da ɗaya daga su ya kafirta to in kuma ka ce wa mutum kafiri bai yi ɗaya daga cikin waɗannan goma ba to kai ka kafirta kalmar ta dawo a kanka Allah ya rufa mana asiri hadisi na ƙarshe za mu kwana a kansa ina ta mun zo karshen gaba ko sai kitabar rida kitabar rida littafin shayarwa shayarwa wani abu ne mai girma a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta darussa masu ɗimbin yawa wanda ya kamata a mai da hankali a kai musamman ma al'umma mazauna karkara suna aiwatar da ababe na kurakurai da dama ba a jima ba wani ya taɓa kira na yake tambaya ta cewa an aura musu ya an aura masa ya ya auri yariya sai daga baya aka gano radda ake biki radda za a kai amaryar sai aka gano cewa ashe da shi da uwar yariyar sun taɓa shan nono guda ɗaya da shi haka shi yake ce ma ga samu ga rashi ga samu ta haranta gare sa to akwai bukatar a tantance ya ne wani hatta musulunci ya bayani wani darurati ne ke sanya a bada da a shayar da shi da an ta yanzu abin ya dan rage gaskiya amma shekarun baya abin ya da ya kwarai amma yanzu alhamdulillah malamai sun ta karatu tuka ana ta an wayarwa da mata da kai to mu karanta hadisi guda biyu a cikin sai mu kwana akan babin wani sati sai mu tashi akai insha Allah alhadith sadis sabi'u wal 20 ba'd al 300 hadisi na 327 an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda kare yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana aka nemi manzo Allah ya aure di Hamza waye Hamza hamza dan abdulmutallib abdulmutallib kinnan kuma kaka ne gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidan kaga abdulmutallib eh hamza shi hamza shi babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne kanan wan ba wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to sai aka nemi manzon Allah ya auri diyar hamza faƙala sai ce lata hilluli ba ta halitta gare ni ba bai halitta na aure ta ya haru minan rada'i ma ya haru minan nasabi ya ce a shayarwa tana harantarwa kare da dangantaka take harantar da mutum ya aure mace haka shayarwa tana haranta wa mutum auren mace sai ce wa hiya ibnatu akhi minan rada'ati ita diyar dan uwana ne daga shayarwa ma'ana babanta Hamza da ni mun sha nonon mace guda kuma ta babanta Hamza da ni mun sha nonon mace guda tace Suwaiba asal aslamiyya sun sha nonon Suwaiba al-aslam daka dan uwa ne gare sa to diyar sa haramun ce ya aure ta ashe idan idan misali ko da ba uwar mu ɗaya da kai ba baban mu ɗaya da kai idan mace ɗaya ta shayar da mu to diyarka haramun ce na aure ta a matsayin diya take a wajena haka kai ma haramun ne ka aure diyata saboda diya take awa a wajenka da aka shayarwa tana haranta wa mutum mace yadda dangantaka take hana wa mutum mace yana mutum bi auren diyarsa to aka diyar dan uwanka da shayarwa ba za ka aure ta ba wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara ta zaki cewa قال رسول صلى الله عليه وسلم مثلا cewa innar rada'ata tuharrimu ma yahrum min min alwilada shayarwa tana harantarwa wa mutun ya aure mace kamar da kasan waton haihuwa take harantawa mutun ya aure mace mun karanta matan da ba a aure a musulunci to daga cikin su ka kara akwai mata da ka sha nono ɗaya da ita ko da ka sha nono ɗaya da babanta ko ɗaya da mamata ina ba zama fahimta to wa'annan matan ba aure tsakaninka da su wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe a satin da gabata an yi wata tambaya ina cikin karatu sai na sare karatun a rediyo sai na ji yadda na bada amsa cewa istibra'i dina wa ake yi hakikanin gaskiya istibra'i yadda malamai suka tattauna akai matsala ce khilafiya ina cewa biyu biyu ku taro ne ba istibra'i malamai suka ce ana yin jini guda ɗaya ne katal ba jini biyu ba sabanin suka ce uku amma kauli mafi rinjaye gun malamai idan mace ta yi zina misali mace tana karuwanci sai ka so ka aure ta to za ta yi jini guda ɗaya ne daga nan kuma sai a je a aure ko kuma mutum ya zina da mace sai yana son ya aure ta to sai ta yi jini guda ɗaya kafin a ɗaura musu aure wallahu ta'ala a'lam wa ajal wa bi hadha al-qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh